سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فصل في الآجال fasalin da yake bayani akan ajali ajali wato aka ce ajali shine lokaci da akan sanya shi ga waɗanda suke masu shari'a shi asali ga masu shari'a da ake sanyawa ya kashi gida biyu akwai wanda shari'a ta da ba ta sanya wannan ajalin ba a da buƙatar sake sanya wannan ajalin daga shi alƙali ice zai ƙirƙiro wani lokacin isa ba wanda shari'a ta ajiye ba kamar ajali da aka ce wanda al'aurarsa ta zamanto rafto ma'ana ba shi da lafiyar al'aura kuma ya aure matarsa ta same shi haka za ta iya kai ƙara wajen alƙali liyu ajila don a sa masa lokaci da zai je in nemi magani to kaga wannan shari'a ta ajiye shekara ɗaya ake sawa alƙali bai da ikon ƙarawa ko ragewa haka nan kamar ajalin ila'i wanda aka ce wa matarsa ilayi rantsuwa ba zai je wajen matarsa ba aka ce an sanya masa shari'a ta sa masa wata hudu kaga shi ma wannan ya tsaya iya abin da shari'a ta ajiye alkali bai da dama ya kara ko ya rage amma akwai ajali na sauran shari'a da aka bar shi bisa ijtihadi na alkali gwargwadon yanda yake gani to irin wannan shine wanda nan gaba zai faɗe shi a cikin waɗannan babin.
والاجتهاد الحاكم الآجال مقولة حيث لحست إمال وبثلاثة من الأيام أجل في بعض من الآكام كمثل إهدار شفيء للزمن والمدعي النسيان إن طال الزمن والمدعي أن له ما يبع به يمينا أو رام دنا على ريال وفي إهلاء ما كرب إذا كرت به ثبوت الاستحقاق والمراجز أصل له ثمانية ونصفها لستة دوالية لذاك تتبعوا تلوما وأصله تمتعوا وفي الأصول والإرز والإرز المعتبر من عدد الأيام خمسة عشر ثم تلي أربعة تستقدم بضعفها ثم يلي التلو وفي أصول إرث أو سواه ثلاثة الأشهر منتهاه لكن مع الدعاء بعد البينة ومثله حائز ملك سكنا له متى أثبته لنفسه من أثبت وبيع ملك لقضاء دينه قد أجلوا فيه إلى الشهرين وحل أغد شهر المساجل فيه وزاد عندهم مقبول وتفصيل بوقتنا هذا هو المأمول
والاجتهاد الحاكم الآجال الآجال لوكتا موكولة أبا وكلتاواتي للاجتهاد الحاكم اجتهاد القالي wayansu hukunce-hukuncen da shari'a ta ayyana ajali gare su, to an wakilta abin a hannun alƙali lahasta imalu, wanda ake aiwatarwa gare ta. A nan zai faɗi wato abubuwan da ake sa musu ajalin kwana uku wajen abubuwa guda biyar da gare ta. Na farko, ana yin ajalin shari'a a ce an ɗaga zuwa kwana uku? fi barin minal ahkami a cikin shashin waɗansu hukunce-hukunce kamar sul izarin shafi'i kamar mutumin da yake cewa ya zai riko da shufu'a sai aka ce to kawo kuɗi sai ya ce to bari je ka sai a bashi kwana uku mai riko da shufu'a kun yi tarayya da wani a gida ko a gona in zai siyar haƙƙin tarayyar da kuka yi tun da ba a raba ba ima talla idan bai ma talla ba ije isarwa da wani ka ji labari ka ce za ka yi riko da shufa'a ma'ana za ka yi riko da haƙƙin tarayyar da kuka yi kai kana buƙatar abin za ka biya ragowar sai a ci kana da dama amma an baka kwana uku abin da aka sayarwa da wannan ka kawo idan aka yi kwana uku mutum bai kawo ba shikenan sai a tarar da riko da shufa'arsa sai a ce shikenan magana ta ƙare
wal mudda in nisyana in talaz zaman haka wanda aka kawo ƙara akan wani abu a gare shi sai da awa cewa shi ya manta yana neman a ba shi lokaci ije yi tunani don ya zo ya bayyana wa kotu cewa eh ya san su ko ko a'a bai san su ba to shi ma ana ɗaga masa kwana uku ake sa masa ije ya tunani yaushe in ɗalar zaman idan dai abin da ake magana ya ɗau dogon lokaci an daɗe da yin matsalar to na sai a ba shi dama don shi ɗan adam al'insanu urbasun lin nisyani ɗan adam kamar jaka ce ta mantuwa ba mamaki ya iya mantawa sai a ba shi dama don ya je ya tunawa masu miyal insanu illa li nisihi walal qalbu illa annahu yataqallabu ba ambaci ɗan adam ba da insanu sai da mantuwarsa mutum mai yawan mantuwa ba a ambaci zuciya da kalbu ba sai don cewa tana yawan juyawa yanzu tana kan abu gobe za ta sauka kai ba ma gobe ba yanzu yanzu nan sai ta canja to shi yasa dan adam ya mantuwa arira ce a gare shi don haka sai a bashi dama dan ya je ya tuna din izo ibada jawabin da yake ya gano
wal mudda'i anna lahu ma yadfa'u bihi yaminan haka kuma na uku shine wanda aka fuskantar da rantsuwa a gare shi na'am shi ya ga ba son in rantse dan rantsuwa lamarin ta yana da makaki a ce wane sai da ya rantse a kan kaza wani ma sai zamanto abin zogana ko abin hira da shi da shi mutumin da akan kaza ma sai da ya rantse sai ce a yana da abin da zai kawo wanda zai ije masa yin rantsuwa ko yana da shaidu ko yana da wayansu abin da za su tabbatar da abin da ba sai ya rantse ba to sai a bashi dama kwana uku ije ya kawo abin da zai ije masa wannan rantsuwar
amruha mustabsha lamarin mm, rantsuwa abu ne wanda yake mai muni mai makaki duk wanda aka sashi in rantse ko da da gaskiyar sai ka ji ba daɗi to dan ya ije wannan din sai ce zai kawo abin da zai ije masa sai a bashi kwana uku na'am wa musbitun daynan li midyani haka nan wanda ya tabbatar da cewa yana bin wani bashi shi kuma wanan yake da'awar cewa ai shi ma yana bin wani bashi abin da yake akwai mutum ne ana bin sa bashi dukiya ta kare masa an kada masa tafilisi na'am saboda haka wannan sai ya sa da aka kawo shi sai ce to a dakata shi ma fa yana bin wani bashi wanda yana ganin in aka samu wannan kuɗin duk wannan matsalolin ma za a warware to sai a ce shikenan a bashi kwana uku lallai i tabbatar da bashin akan wannan to shi ma kwana uku ake bashi
wa fi ikhtila'i marrab idhalika tubi Mm. Haka na a cikin mutumin da aka yi istihqaqi daga hannunsa na gida. Me istihqaqi shine an bincika an tabbatar da gidan nan ba nasa bane. To saboda haka i tashi i bar gidan sai a bashi kwana uku. Shine ihla'i ya fita daga kamar gida. Inda aka yi wato istihqaqi da gare shi ma karrabi zalika tufi shi ma wannan ya bu wannan tsarin kwana uku ake bashi ba za a ce yanzu yanzu tashi ka ba da waje ba. sai a bashi kwana uku je nemi inda zai koma ya kuma samu yadda zai ɗebe kayansa
wa shartuhu subut al-istiqaqi sharaɗinsa shine i tabbatar da cewa an yi istihqaqi akan wannan i zama an yi wa wannan gidan istihqaqi ba nasa bane dan ka kuma a tashe shi daga baya kuma shari'a ta gano cewa nasa ne sai inda aka ba aka bincika aka tabbatar ba nasa bane
bi rasmi al-izaru fihi baqi da rubuta hanzari kawai ya rage a gare shi abinda ya rage masa kawai bai fi a yankan hanzari ba
wa fi su'a asalin Mhm.
lahu samaniya idan ku ya zamanto ana yin ƙara a cikin abin da yake wato ba abin da ya shuɗe ba, ba a wannan abubuwan guda biyar ba, kuma sannan ba gida ba ne ba gona ba ne, in aka ce asalin anan ana nufin gida ko gona, ba a gida a kan gida ake shari'a ba, ba a kan gona ake shari'a ba, ba a kan flota ake shari'a ba, ba a kan waɗannan abubuwan guda biyar da suka gabata ake shari'a ba,
lahu samaniya ana sa masa kwana ishirin da ɗaya amma sai a rarraba ranar farko da aka ji da'awarsa sai a ɗaga zuwa kwana takwas
wa nisfu hali sittatin muwaliya sai a kuma ɗora kwana shida wani su sai kuma a sa rabin kwana takwas abin da ya sa ya takadimin saboda larurar waƙa bayan takwas sai a sa shida daga shida sai a sa ma kwana hudu kaga kwana goma sha takwas kenan muwaliya a jere
summa talatatu summa talatatun li za ka tatba'u sannan sai a sa masa kwana uku tana bin kwana hudu talawuman da take bi dan talawumi shine dan a jinkirta masa wa asluhu tamattu asalin sa'ayar da Allah ya ce tamattu fi darikum salasa ayyam
wa fil usuli wa fil irsi al mu'tabar amma idan shari'a ta zama akan gona ce ko kuma shari'a ta kasance akan gado ne da za a yi izina daga kwanuka
min adad al ayyami 15 kwana goma sha biyar za a sa a rarraba ta yadda za a gama ta
ثم تلي أربعة تستقدم sannan bayan an sa kwana wato goma sha biyar ɗin nan نعم a gare shi sai kuma a sanya wato kwana hudu da take gabata bi ifiha da ninkinta bayan sha biyar sai a ce kwana takwas bayan takwas sai a ce kwana hudu submaili التلوم sannan kuma talawumi ya biyo baya kaga zai zama kwana talatin kenan wata ɗaya
وفي أصول إرث amma idan ya zamanto a gida ake shari'a akan gida ko gona ko filoti kuma na gado ne أو سواه ko ko a'a waninsa ne na gado ثلاثة الأشهر ana sanya ƙarshen shari'a ka tawar wata uku منتهى shine cike wata لكن ما أدعاء بؤج البينة inda ma ake kai ta wata uku inda yake da'awa akwai shaidu a nesa
ومثله حائز ملك سكن misalin irin wannan wanda ya karɓi guri ya zauna mulki ya karɓa ya zauna ma hujjatin ƙauyatin نعم ta da hujja mai ƙarfi له da ta tabbata gare shi متى أثبته لنفسه من أثبته ko da yaushe wanda yake tabbatarwa ita tabbatar da ita ga kansa نعم. وبيع ملك لقضاء دين to shi ma sai a sa wata uku akan wannan haka nan siyar da mulki mutumin da yake gidansa ne مم.
bashi ya karye masa za kuma a siyar da gidan a biya bashi duka za idainin domin a biya bashi kad ajalu malamai sun ce sai an yi wata biyu ana shela za a sayar da gidan wani a kotu kaza
وحل عقد شهر التعيين idan wata biyun ya cika to sannan ne za a yi cinikin idan aka zo aka yi cinikin shi kenan ko da ƙimar da aka sa ba ta kai ba masu siyan ba siya ta kai wannan ƙimar ba to a wannan lokacin da ya haka za a siyar ba za a tsaya kuma jiran wani abu ba
وهل قد شعر التعجيل فيه haka nan warware wata mu'amala da aka tsaya aka yi a tsakanin waɗanda suka ƙulla wata mu'amala ya zamanto an yi ta wani abu ya shiga wanda ba daidai ba za a warware to ya za a yi irin wannan mu'amalar shaharun wata ɗaya ake sa litta'ajili domin lokaci sharu ta'ajilu ajalin da ake sa wata ɗaya fihi a cikin abin da yake ya shafi wato wannan mu'amalar
وذا عندهم المنقول eh waza wannan lokaci abin cirowa ne daga su malamai da suka bi suka sassa makabulin karɓaɓɓe ne abin karɓa ne da gare su
وتجمع الآجال والتفصيل في وقتنا هذا هو المأمول eh ana haɗa lokacin a wannan lokacin maimakon a sa kwana kaza kwana kaza wani sai ce to daga yau zuwa wata kaza kawai a zo ko kuma yi tafsilin sa wannan shine abin wato aiki da shi a ce za a yi tafsilin a wannan lokacin namu
اللهم صل على سيدنا محمد Muhammadu ne la